أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون a ubangiji tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa wa kafiran makka yana rantsuwa wa dukkan duniya gaba ɗaya yana sanar da su cewa fala wallahi na rantse in ji Allah da rabbil mashariki da ubangijin mahudar rana wato mahudar rana idan duk inda ka ji alqur'ani ya ce rabbul mashiqaini wa rabbul maghribaini wato ubangijin mahudar rana da mafaɗanta da mahudan wata da mafaɗanta idan ya ce rabbul mashariki wal magharibi to wannan yana iya zama lokacin da rana take canja mahuda idan hunturu ya yi ko kuma in bazara ya yi ta sake canzawa wato tsakanin kudu da, da arewa sannan kuma har yanzu masharik a cikin kwanaki na shekara da yake tsakanin hunturu da bazara ɗin ba, ba take ne rana take tsalle ta canja wuri mahuda ba a'a a kowane kwana na shekara misali inda rana ta fito jiya to yau ba wai daidai wurin ne ta fito ba ta ɗan matsa kaɗan komin ƙanƙantar matsawan wannan matsawa shi ke ba da adadin kwana a daidai kwanakin shekara ɗari uku da sittin da biyar ko ɗari uku da sittin ɗin abin da ya kama to wannan shi ne rabbul mashari'i wal magharib ubangijin wuraren hudowar rana da wata da wuraren hudo mahudowan taurari da wuraren faɗuwansu. inna tsani Allah ya ce mu wannan nuni ana kiransa nunul azamati in Allah ya ce mu ba nuni ne na jam'i ba duk inda ka ji inna in ba Allah yake magana ba to yana nufin na jam'i ne amma in Allah yake magana nufin nunul azamati ne ko da yake waɗansu suna karɓan wannan wato Allah yakan ara yadda yake arawa sunayensa mabayinsa misali yana da cikin sunayen Allah 99 akwai almaliku akwai al'azizu akwai aljabbaru akwai almutakabbiru akwai da sauransu to zaka ji Allah da kansa ya akwai alhalimu akwai alalimu zaka ji Allah yana ba da aron wannan sunaye misali a cikin surati yusuf alaihi salam zaka ji ubangiji yana faɗi yana cewa qala almaliku tuni bihi almalik sarki na misra sai yace ku zo mini da annabi yusuf alaihi salam kaga kaman Allah da kansa ya kira shi malik bayan kuma Allah ne almalik wato Allah ya ba da aron suna har Allah da kansa ya yadda sarkin Misra Malik ne don da bai yadda ba da bai kira shi haka ba amma aro ne ya rike ne kafin a hura kaho ana hura kaho nan kam limanil mulkul yau lillahi alwahidil qahhar haka al-azizu cikin sunayen Allah ne amma Allah yana ba da aron sa a cikin suratul yusuf har yanzu zaka ji ana cewa ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabiran faqut ahadana makana qalat imra'atul azizi zaka ji ana faɗin ma wazirin sarkin Misra al'azizu ana faɗin cewa matan al'azizu an san al'azizu a cikin suna cikin da tara kuma baya yin mata ko yana yi a matta kaza sahibatan wala walada amma nan da yake al'azizun da aka arawa aka arawa sunan ne ba sunan ne na zati ba na sifa ne aka ara masa sai ya zama ana cewa imra'atul azizi matan al'azizu kaga inda al'azizu al-jabbaru al-mutakabbiru ne na qur'ani na sunan Allah ai ba zai ce imra'atul azizi ba to haka ne inna sani mu in ji Allah nunul azamati wato ba na jam'i bane yana nufin mu na girma na qadiruna masu iko ne in ji Allah
على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين وتجواب رنسون شيني على أن نبدل قوم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين a jawabin rantsuwa da yace na rantse da ubangijin mahudan rana da mafaɗanta da mahudan wata da mafaɗanta wato jawabin rantsuwan shine Allah ce muna da iko ala an nubaddila qauman min min khairan minhu mu canje waɗansu mutane wayanda suka fi kafiran makka da suke zama a gabanka kibalaka mudiina an yamin wa an shimali izina ayatma kullu mri'in minhum an yurkala jannata na'im mu canja mu kawo wayanda suka fi su wa ma nanu bi masbuqin hakan ba zai gagare mu ba je Allah wannan rantsuwa da ubangiji yayi tare da bai ce zai yin ba ya ce yana da ikon yi ne amma sai da sai da abun ya faru sai da yayi misali a cikin masu zama a gaban annabi suna masa injili akwai Abu Jali sai aka canja shi ala annu baddila khairan minhum aka kawo ɗansa ikrama ibnu abi jali wa zai musulunta kaga an canja an kawo wanda ya fi abu jali kenan a cikin masu zama gaba annabi suna izgili akwai asi ibnu wa'il as-sahami aka canja aka kawo ɗansa amrun al-as ya zo ya musulunta kaga an canja an kawo khairan minhum ma na ne musulunta kenan akwai walid ibn mughira a cikin masu annabi izgili sai Allah ya canja ya kawo khalid ibn walid mashhurin mayakin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kauda baban ya kawo dan da ya musulunta akwai irin su da dama wanda Allah ya kauda iyayen ya kawo ƴaƴan suka musulunta suna da dama a cikin sahabbai ala annu bajjila shara minhum muna da iko mu canja mu kawo inda suka fi su wa ma nanu masubiqina kuma ya canja din ya kawo inda suka fi su waɗannan wanda Allah ya kawo din daga baya sai da suka dawo suka mallaki duk duniya gaba ɗaya maimakon wannan dan garin makka ne kawai suke ganin suna mallaka suke wa annabi izgili a zamanin sayyidina umaru sai da mulkin sa ya tura ya kai kafin a ce sayyidina usman ya hau mulki ya yi nisa daular musulunci sai da ta kai har gabashin turai wuraren azerbaijan wuraren armenia cikin gabashin turai duk ya fada cikin daular musulunci a zamanin sayyidina usman ma radiyallahu anhu katikal kuma tana madina ala nabdila khairan minhu wa ma nanu masbiqin fa zamu yahudu فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يا رسول الله كربو دسو يخوضوا ويلعبوا su gaba da kutsawa cikin maganganun banza wayal'abu suna wasa idan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa ya bar mutane ya bar shi da mutane to mutanen sun kaɗe in ka ja ce zarni wa man kalaktu wahidan wa ja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhudan wa mahattu lahu tamidan thumma yadnu an azid kalla na sai ka ja ce sa'uri quhu sa'uda zan shigar da shi cikin wutan jahannama in tilasta shi hawa kan wani babban dutse a cikin wuta ana kiran dutsen sa'uda to in yake zarni wal mukazzibina ulin na'amati wa majhilun qalilan sai maza maza ce inna ladaina shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ar-rahmatul uzma shine babbar rahmar Allah da take tsakanin zatin Allah da sauran bayin Allah wanda in ba ita sauran bayin Allah ba za su iya karban komi daga wurin Allah gaba da gaba ba ko jamalar ce ta zo sai ta zama jalala mun sha gani an yi ruwan sama kowa ya san ruwan sama rahama ne amma an yi ruwan sama saboda Allah ya nuna mana jamala in ta yawa ma jalala take zama ruwa sai zai rushe gidaje ya ɓata gonaki ya cika su ya kawo wato flood ya zama kamar an samu ruwa ya cika wurare gidaje duk ya rurrusa sai an kaura an bar wurare kaga wannan rahama ce amma da yake Allah jalili ne to ko ya kawo abu wani lokaci in ya dan zarta sai ya zama jalala to nan ma don annabi sallallahu alaihi wasallam na tsakani ne inda baya tsakani ba abin da zai fito daga fahalarar Allah wata halittar Allah ta iya karba ko menene sai abin ya kona ta ko menene ita ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakani ba shi yasa idan mutum yace ba ruwansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah yake so Allah yake so ba ruwansa da annabi kamar da kafiran maka suka ce sai Allah ya ce masa to shikenan zarni wal mukazzibina qul ni'mati wa mashilun qalilan ba sun ce ni suke so ba Rasulullah ba san ka ba ni wuri bari da su to kar ka dauka in annabi ya bada wuri rahama ne a wurin Allah rahamar kenan shine annabi kuma ya kau ramar kenan shine manzon Allah kuma an ce ya bar wurin to in ya bar wurin ka san me za a samu a wurin Allah Allah ya ce inna ladaina anan wurin mu abin da yake akwai in ba Muhammadu a tsakani in ba Muhammadu a tsakani abin da yake wurin mun ji Allah an kalan wa jahiman wa ba'aman zan gussatin wa azaban lima Allah ya ce in dai nace annabi ya kau baya tsakani na da halitta to ga abin da yake wuri na inji Allah inna ladaina ma'ana ladallahi a nan wuri na in ji Allah abin da yake akwai shine an kalan wato akwai narko na azaba iri iri wa jahiman da jahannama wata iriyar jahannama wato narkon ma ke wani irin narko da ya wuce tunanin mu kenan wato na kalan ne sai aka jam'i sai aka ce an kalan narke narke na azaba na na wato wanda ya isa mutum ya izina da shi wa jahiman da wata iriyar jahannama wato kamar ba wannan muka saba ji ba ba wa da'aman da wani irin abinci zangus satin ne sa ma kara ne shakara a wuya wa azaban alima har yanzu da wata azaba mai tsananin radadi in ba annabi a tsakanin mutum da Allah kenan abin da za a tara a wurin Allah bazarum yahudu wa yal'abu ya rasulullahi karbu da wannan kafirai na makka yahudu su ci gaba da kutsawa wa yal'abu suna wasa suna wargi hatta yulaqu har sai sun sadu sai an an riskar da su sun sadu yawmahumul ladzi yu'adun rannan sai su kwato sai sun je cin riski ranan da aka yi musu alkawari ranan yakin badar ne sannan ko kuma ranan mutuwa a lahira in an tashe su duk dai malaman tafsiri yawanci inda aka ce bazarun ko zarni da sauransu an ce annabi ya bar kafirai ya rabu da su ya kauda kai ga barin su ko an ce wasbir da sauransu to lokacin da aka saukar da ayar jihadi sai zama kamar ta yi nuska mai cewa annabi ya bar su din nan wato nan ka yi izini ya dauki takobi ya jihadi a kansu fa zan ya kudu yal abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adu يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الأجداث randa ka rabu da su randa za a taso su a fito da su daga cikin kaburburan su ajdas jam'u dadasin wato kabari kenan kaburbura a yawma yakuna yawma yakuna min al-ajdas sira'an suna gaggawa za a taso da su in an hura kawai suka tashi ya wailana man ba aka na min markadina sai ce wayyo kaiton mu wa ya taso mu daga cikin wannan kwanciya da muka yi na kabari to sai a taso su sai ce musu haza ma wa adar rahman wa sadaqal mursalun wannan shine alƙawarin da Allah ar-rahman ya ce zai tashi bayi kuma manzanni sun yi gaskiya da cewa za a yi tashin alƙiyama to sai a a turo su a guje yakan zuna min al-jahi sira'an ka annahum ila nisbin yufidun yadda suke gaggawa su je wajen bautan gunki a nan makka ba su kadai ba da dukkan masu bauta gumaka tauran nan ma za su yi gaggawa shi yasa aka ɗauko sunan da aka sunan da ake kafawa wato sunan da suke bawa dodo in sun zo yi masa yanka aka ba aka ce ka annahu ila muslimin yushidun wato kaman an kafa wani ginshiki ne an ce su je su taru a wurin wato yadda suke taruwa gefen dodannin su wal ansab wal azlam rijsu min amali shaytan din nan wal ansab wal azlam rijsu min amali shaytan to nan ma ga wani nasbin amma ba dodo irin na makka bane wannan kan za su je su taru ne inda za a musu hisabi za su taru ka annahum kaman ila nasbin yufiduna kaman za su je wani waje da aka kafa wani ginshiki aka ce su taru a wurin
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشئة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشئة أبصارهم إن سيزورين ذات إذا نس سني كسا كسا سني كسا كسا أبصارهم بانان سنا جرمان كسنا تاجا كيبا سوالا يرا كم دولة كم سيسوكيا مؤذئين مؤذئي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء واتسون سن كيد دكي sun kaskantar da kai suna kallon ƙasa ba sa so ma su ɗaga kai la yashad ilayhim tarfuhum wato ko tsifta ido ba sa sanyi suna gani kamar wani abu zai faɗa shi da tum hawa zuciyarsu kuma ya taso ya zo makogoro kamar zai fito waje ne ko ya gani ake yi kashatun absarum tarhaquhum zilla zaka ga kaskanci ya mamaye su ta ko ta ina kaskanci ya bayyana a fuskan su ko ina tarakun zilla zalika al-yawmul ladzi kanu yu'adun wannan ita ce ranar da aka musu alƙawari ranar alƙiyama ran da za ta tashe mu insha Allah
bismillahir rahmanir rahim inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب أليم wannan sura suratul nuh alaihi salam makiyatun wa samanin wa ishiruna aya tana da ayoyi ishirin da takwas a makka ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi yana makka aka saukar masa da ita dan a ci gaba da bashi hakuri wannan wato wato ƙarin bayani ne na karatun da aka yi a baya cikin suratul haqqati a baya suratul haqqati aka ce an bashi labarin annabawa a tattakaice wato cikin kanun labarai nan kuma aka kawo labarin na annabi nuhu fillah fillah aka ce kazzabat samud wa adun bil qari'a wa amma samud fa uliku bit daniya wa amma adun fa uliku bil sasarin atiya fa khara alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fa tarqaw fiha sirka annam ajaz nasna kawiya fa sayla min baqiya wa jaa fir'aun wa man qablahu min tilka zakata fa saw rasul rabbihim fa kazzabu al-mursalin inna lamma dangal ma'u hamalnakum fil jariyah cewa inna lamma dangal ma'u hamalnakum fil jariya lokacin da ruwan tufa ne ya zo ya gama duniya sai muka ɗauke ku ko al'umma yan adam muka ɗaura ku fil jariya cikin jirgin ruwa saboda me linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iya uzun wa'iya saboda mu mai da wannan ɗaukan ku a cikin jirgin ruwan nan fa anjayna wa ashabas safina wa ja'alnaha ayatan lil alamin mu mai da ɗaukan ku a cikin jirgin ruwan ne ya zama wa'azi a tazkiratun wata iya uzun wa'iya kunnuwa masu kiyayewa su saurari wa'azin su kiyaye saboda ya musu amfani to wancan wa'azi da aka dauko na daukan a cikin jirgin ruwan annabi nuhu shine aka kawo maganar filla filla anan suratul nuh alaihi salam wato wancan karatu ne aka warware aka kawo shi filla filla gaba ɗaya surar tun daga farkon ta har ƙarshen ta isar annabi nuhu alaihi salam za ta yi da yadda ya gugurma da kafirai alaihi salam tana fara da aka bismillahir rahmanir rahim إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إنا الله يتجدبك أيكوكا وتؤدي جاء مثل سورة النساء سواء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إلى نوح والنبيين من بعده سيف على نوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأزواج وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا to nan ma sai faru da annabi Nuhu tunda shi ya fara gwagwarmaya da kafirai a cikin annabawa gaba ɗaya kafin shi ba turo wani annabi ya yi gwagwarmaya da kafirai ba lallai an yi annabi adam kafin shi baban mutane gaba ɗaya amma shi da yake ƴaƴansa ne aka aiko shi wurin su ba ya yi gwagwarmaya da su ba sannan an yi annabi shisu alaihi salam an yi annabi wato annabi idrisu a wata riwaya waɗansu malamai suna cewa da annabi shisu da annabi idrisu annabi ɗaya ne wasu suna cewa annabi idris shine mai suna Ahno wato wanda yake kakan annabi Nuhu baban Lamik Lamik kuma baban Nuhu shi Idris din kuma dan Shisu Shisu kuma dan annabi Adam alaihi salam annabi Idris alaihi salam shi ya biyo annabi Shisu daga shi sai annabi Nuhu annabi Nuhu ya fara gurmaya da kafirai saboda kafin shi ba a san bautan gunki ba ba san abotawa wani abun ba san dai abota gunki ba sai bayan sai da mutane suka fara bautan gunki ne Allah turu annabi nuhu shi ne yake cewa inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an yatiyam azabun alim ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadda muka aiko ka haka muka aiko annabi nuhu ila qaumi zuwa ga mutanensa waɗansu malamai sun ce a Iraq ne aka aiko annabi nuhu alaihi salam anan ya isar da sakonsa a nan ya rasu yanzu haka ma kabarinsa yana nan a Iraq a ƙasar Iraq waɗansu suka ce a nan jaziratul Arab amma dai na Iraq din ya fi ƙarfi cewa a Iraq aka aiko shi domin Iraq tsohuwar ƙasa ce wacce tafi ko ina tsufa a cikin ƙasashen duniya da ita da Misra inna asalna nuwa ila qaumi lalle mu muka aiko nuhu ila qaumi zuwa ga mutanensa a nan zirƙau maka mun ce masa lalle ka gargaɗi mutanenka ya nuhu min qabli an yatiyam azabun lim maza maza ka gargade su ka ja kunnen su ka musu wa'azi su bar bauta wa gumaka kafin azabun alimun azaba mai radadi ya zo ya same su
قال يا قوم إني لكم نذير مبين قال يا قوم إني لكم نذير مبين yana samun saƙon ko ya isar in ji Allah kala ya ƙauni sai ce ya ku mutane na to gani nan fa Allah ya aiko ni inni lakum nazirun mubin lalle ni din nan na kasance a gare ku mai gargadi ne mai yin bayani Allah ya aiko ni zo muku gargadi wa da sanna nuwan ila qaumi fa qala ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairu إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لقد لقدرت أن أنواع إلى تنفق على أقول لا مالك الله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم cikin sautul arashi sannan da dukkan nan ila kun ni lakum nazirun mubin Allah ta budu illa Allah in ya kafa alaikum azabu yawmin yalim cikin sautul hudin alaihi salam cikin sautul mu'minuna kuma a cewa min alayya wa alal fulki tumalun wa dukkan nan ila kun fa qala ya kun da malakum la in gairu afala tattaqun qala qala malakun qami malakun zakaru qami ma za illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum cewa ga irin wa'azin da ya ce lalle ni ne gargaɗi ne Allah ya aiko ni wurin ku me yin bayani an ubudullah
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون bayanin shine gargaɗin da aka ce in muku shine an ubudullah wattaqu wa atiun yadda yake fa qala ya qul billahi malakum min ilahin ghairu a sauran surori da muka faɗi a baya to shine nan din ma ya faɗa ce an ubudullah shine ku bauta wa Allah wattaqu wa ku daina bauta wa gumaka kar ku bauta wani malakum min ilahin gairu ba ku da wani Allah abin bautawa sai Allah shi kadai wanda ya dace sama da ƙasa wanda shi ya aiko ni wurin ku wattaqu ku ji tsoron sa wa atiuni ni kuma ku bi ni wato da yake kazzabar qaumul mursali إذ قال له كذا قوم المرسل إذ قال لهم أقوم نون ألا تتقون idan kuna sunna min fattaqullaha wa atiuni ku ji tsoron Allah ni kuma ku ji ni anubudullah wattaqu ku bauta wa Allah shi kadai kar ku hada masa tare wattaqu ku ji tsoron sa wa atiuni ni kuma ku yi ni biyayya
يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون
يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون آه يغفر لكم من ذنوبكم زي غفر تامكو آه وين ينكي دجتكين ذنوبكم wannan min tana iya zama za'ida min tana iya zama tab'idiyya min tana iya zama bayaniya to kowanne ne in za'ida din ce zai zama ya kullakum zunubakum kenan wato zai gafarta muku dukkan zunubinku saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-islamu yajubbu ma qablahu a musulunci yana goge yana yanke abin da ya zo bayansa na sabon Allah zai goge shi zama kaman bashi a in mutum ya musunta Allah ya shi masa komai da komai kenan in kuma aka ɗauka min tab'idiyya ne wato wani sashi na zunubinku yana nufin banda haƙoƙin jama'a da kuka ci tsakaninku da Allah dai Allah zai yafe amma idan kafin ku musuluntan kun ci bashin waɗansu mutane to lalle sai kun biya su bashin su idan kafin musuluntan kun taɓa cinye kuɗin waɗansu mutane to sai kun biya su kuɗin su idan kafin musuluntan kun taɓa cin zalin waɗansu mutane ko cin amana to sai kun biya su amma dai na tsakaninku da Allah kam daga musuluntan ku Allah ya yafe in an ɗauki min a matsayin tab'idiyya kenan wato wani sashi min zunubikum wa yaghfirukum kuma zai jinkirtar muku zai ba ku jinkiri ila ajalin har zuwa ga wani lokaci musamman wanda lokacin da ya rubuta ya wakata lokacin wato ya shi ya kira lokacin da kansa subhanahu wata'ala a ajalin musamman nan ba yana nufin cewa wai idan da a rubuta musu shekara hamsin hamsin a duniya za a kara musu ya kai shekara sittin ko ya kai ɗari ba a'a jinkirin yana nufin Allah zai ba su jinkiri tsawon shekarun da ya rubuta musu a duniya ba za su ga azaba ba ba zai kama su da wani bala'i ba amma idan suka kafir can to ko da kwanakin da ya rubuta musu za su iya kwanakin a duniya za su yi cikin kwanakin cikin tashin hankali da ganin azaba da ganin bala'i inna ajalallahi inna ajalallahi idza jaa la yuwakkaru law kuntum ta'lamun inna ajalallahi sani lokacin da Allah ya rubuta ajali da Allah ya rubuta muku na kwanaki فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قوة الأمة تنادى أجل لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون in lokacin da aka wuce ce Allah ba zai bata jinkiri ko da na sakan ɗaya ba ba za kuma a matsau da lokacin ya gaggawan zuwa ba saboda wai sakon su yayi yawa a'a komin yawan sako sai lokacin ya cika to inna ajalallahi amma kuma idan an musuluntan zai baka jinkiri cewa jinkirin shi ne a cikin wannan shekarun da rubuta maka ba za ka ga azaba ba ba za ka ga tashin hankali ba za ka rayu cikin yardar Allah kuma ka mutu cikin yardarsa inna ajalan lahi sani ajalin da Allah ya rubuta idza jaa in yazo la yu'akkaru ba a jinkirtar da shi law kuntum ta'lamuna da kun san haka to la amantum bi da kun yi imani da ni
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا قال سيأتي رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا bayan ya kira su ba su amsa masa ba to sai kamar ya kai karan su wurin Allah ga abin da ya faru cewa fa da rabbahu anni maglubun fantasir fa fatana abwaba samai ma'in munhamir a cikin suratul suratul safati yana cewa walaqad nadina nuhu falani'mal mujibuna فنجينا وآله من الكذب العظيم وجعلنا ذريته الباقي وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا سيك يا رب يا أبنجينا يدكا يكن إن كرا متعنينا للي نا كرا سو نا كرا متعنينا ليلا دددري ونهارا ددرانا wato ko da daddare nakan ji su gida gida da rana ma nakan same su wurin taron su in ji su ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya in ji su jama'a jama'a jama'a kamar da zai bayani a ayoyin gaba na kira su lailan da daddare na kira su naharan da rana falan ya gudu فلم يزدهم دعائي إلا فرارا
falan ya zidin du'a'i illa firara amma kiran na bai ƙara musu komai ba sai daɗa gujewa daga kiran da nake yi musu wato ba su mai da martani da wani abu a kiran ba in banda da gujewa kiran
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني ناكسا شيء جاء النبي نوح كلما دعوتهم duk lokacin da na kira su na musu wa'azi cewa ku zo ku anubudullah wattaqu wa bi'uni ku zo ku bauta wa Allah ku ji tsoron sa ku bi ni dan su samu gafaran ka ya Allah kullama da tu litakshira lahum dan ka musu gafara ja'alu asabi'ahum fi azanim wato ga irin guje minin da suke yi da nace falan yazidun da ya illa sirara guje wanda suke shine kullama da tu litakshira lahum ja'alu asabi'ahum fi asabi'ahum fi azanim sai su sa ɗan yatsun su a cikin kunnuwan su su toshe ba sa son jin ma wa'azin da nake faɗa asabi'ahum fi azanim wasu takshau siyabahum su ɗauki rigunan su su rufe fuskunan su da shi su rufe kawunan su ألا إنهم يسنون صدورهم ليستكفوا منه ألا إن ألا إن يستكشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه أليم بذات الصدور آه suna kauda kai suna rufe fuska da mayaji suna rufe kunnuwan saboda wai kada ma su ji wa'azin kada ma su gane lokacin su wa'azin barantana abin yayi tasiri a zuciyarsu ko kuma ba sa so in san me yake zuciyarsu da yastakfau minhu ala yin yastakshuna siyabahu a a سنة جامسوا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا نكن جامس استغفروا ربكم كن مغفرا الله أبنجدكم إنه سنشي الله أبنجدكم كان يكفن شيء غفارا يوم غفارا to jama'a musulmi kun ga su gifari a cikin addinin annabi nuhu alaihi salam abin da ya fara cewa ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu samaa alaykum midraran wato annabi hudu alaihi salam shi ma haka ya kira mutanensa annabi nuhu haka ya kira mutanensa dukkan annabawa sun ce mutanen su yi istighfari mu wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo ya ga mana alqur'ani wastaghfirullah in wastaghfirullah yazo sautari alqur'ani ya qul istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yazo sautari babu addinin da Allah ya ce aika wanda babu istighfari addinin babu shi babu addinin ba addinin da aka aiko babu zikirin Allah a ciki babu addini babu shi yasa wajen hujja wajen istighfari da salati annabi da la ilaha illallah hatta lokutan da muke dauka muna yi wato lokutan da yantin jami'a suke dauka suna yi zaka ga ba addinin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ta cewa bil bil cewa
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآثار ولا تكن من الغافلين شاكو ذكر الله كون كي أنبتي الله دجشي سيشي tadarruan wa shifatan wa duna jami'a kawai durgudi tashe da yamma durgudi wal asali to ba kawai a addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta a addinin annabi Dawudu alaihi salam jam'in da masu zikiri suke taruwa suna yi na wazifa alqur'ani ya ba mu labari cewa annabi Dawudu ko ma jam'in ba su samu ba Allah yakan tara masa tsuntsaye da duwatsu ya ce su tashi zikiri ai tare dan dai ai jami'i yana cewa wa lagdata na Dawuda minna sabba ya jibalu awwidi ma'ahu wa tsaira lalle mun ba wa annabi Dawudu salala daga wurin mu kamar an tambayi Allah wace iriyar falala ne banda sarautar da ka bashi na bani Isra'ila banda annabta da ka bashi ce akwai ƙari idan ya zo zikiri in ba samu jam'i ba duwatsu da tsuntsaye nake sa su taru gefen su ta zikiri tare da shi don ai jami ya jibalu awwidi ma'ahu wa tsaira wa nan na launa biyu a cikin sautu Dawud alaihi salam yana yana cewa وسكرنا لورية تزيد أمر آياتها وكي عبدنا داود الآية إنه أواب إنا سكرنا الجبال معه يسبين بالأشي والإشراق mu hore wa annabi Dawud da tsuntsaye da duwatsu suna zikiri da shi safe da yamma da Allah ya shima su lazimi suke lazimi su safe da yamma ko kuma da daddare da rana safe da yamma addini annabi Dawud shar'u man qabla na ma kenan fa shar'u man qabla na a ka'idan malaman usulul fiqh shar'u man qablana shar'un lana ma lam yarid nasir to da tana wannan ba wato shari'an annaba ne suka gabace mu shari'ar mu ce matukan wata aya ko wani hadisi bai zo ya nuska ba to ne mun ba samu ayan da zo ya nuska ko hadisi nuska wannan sai aka samu ayoyi da hadisi sun sun tabbatar me kenan to kaga wanda an nuna mana idan yi da jam'i ne annabi dawud alaihi salam inda ga mutane ba duwatsu da tsuntsaye ma ke kiya shi su zikiri tare idan kuma yi shi kadai ne to ga shi kowanne a cikinsu annabawa yana da wato wuridi da zikiri na istighfari da zikiri da yake nasa kuma a yi mu kadai din ma a shari'ar mu na alqur'ani wanda shine muhaiminan alai shine wanda yake gadiyan na dukkan shari'o'i da suka gabata yana cewa waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jari min alqawli bil gudwi wal asali wa la takun minal ghafilin cewa ka ambaci Ubangijinka Allah daga kai sai kai shi nafsuka ana jam'in lazimi tadarru'an wa khifatan safe da yamma a tadarru'an wa khifatan cikin kaskantar da kai da kaskantar da murya ana daga murya in ana lazimi a wa dunal jari min alqawl ba tare da bayyana magana ba ana magana ana lazimi da ya sake lazimi bil gudun wal asali safe da yamma kaga ne yace waskur kai kadai shi na rabbaka shi ne suka daga kai sai kai kaga lazimi to in aka ce to ya magana annabi Dawud da aka ce ya ji balu aw yuma wa dar ko fa sakana la riya tajib a a cewa inna sakana jibala ma yusabbina bil ashi wal ishraq an ware masa duwatsu da tsutsa suna zikiri da shi sashe da yamma to ai nan jami'i yake da duwatsu kuma an ce sashe da yamma sai mu ce eh mu ma ai za ga wadansu wazifansu da su ba su ke yi waɗansu kuma da yamma suke kowa aka bane kowa aka bane kaga kenan a da ashe ko jam'in ne ba samu ba duwatsu ake tarewa su ta zikiri tare da mutum kada yi shi kadai in lokacin jam'in ne to kaga wannan nuna mana ashe wannan jama'a musulmi tabbatacce ne a cikin alqur'ani har a sharin annabawan da ya gabata da suka gabata nan annabi nuhu alaihi salam wanda yafi kowa tsufa cikin annabawa shi yasa malaman tafsiri suke kiransa shehun annabawa saboda yawan shekaru shi kadai na cikin annabawan da shekara dubu ba hamsin yana kira wa'azin kawai ma shekara dubu ba hamsin yana yi da sanna nuwan ila qaumi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama Allah ce lalle mu muka aiko nuhu zuwa wurin mutanen sa ya tsaya cikin sai na shekara dubu ba hamsin yayi yana wa'azi kuma ba an ashi annabin ba sai da ya kai shekara arba'in bayan an harkar da mutanen tufa ne ya yi shekara wani tsarurruka ma kafin ajali ya same shi bayan halakar da kafirai da ruwan tsufa ne kamar yadda zamu karanta a gaba fa qul tastaghfiru rabbakum na ga musu nace lalle ku nemi gafaran Allah ubangijinku innahu sani ubangijinku Allah kana ya kasance bai gushe ba kuma walan yazal muttasifan gafaran wato ya sifantuwa daga wannan sifa ne mai yawan gafara bai ce ma innahu kana gafiran ba bai ce shi mai gafara bane kadai domin an ce gafiran mai gafara ta yi a zo taran kuma bai yi ba amma ka ce gafaran mai yawan gafara wato ko da yaushe ma yana gafara kenan da haka gaffarin ya fi kaiwa matuƙa duka da gafir da gaffar din duk Allah ya sifantu da su al-gafiru gafiru zambi wa qabilu tawbi nan kuma gashin gaffaran to duk da ya sifantu da su mai gafara ne kuma mai yawan gafara ne kuma gafurun ne da gaffar da gafur dukkan su wato siga ne na mubalaga siyagul mubalaga ne akai wa matuƙa wajen yin gafara yursilis sama'a in ya gafarta muku din a yursilis sama'a zai turo muku in kun yi istighfari zai turo muku ruwan sama da yawa yursilis sama'a alaikum midraran ruwan sama zai zubo muku da yawa a al-imam al-hasan radiyallahu anhu jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zama sarkin musulmi bayan kashe baban sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu a iraq wata rana yana sadarsa wani mutum ya zo ya kawo masa kuka ya ce ya ya khalifata rasulillah sallallahu alaihi wasallama ya amiral mu'minin ina fama da talauci da rashin kuɗi yace ka je ka ta istighfari wani ya sake zuwa ce ya amiral mu'minin wallahi matata mun yi shekara kaza da aure har yanzu ba mu samu ɗa ko ɗaya ba yace ka je ka ta istighfari wani ya sake zuwa yace ni kuma wallahi gona ta ce har yanzu bata bada amfani ba ba kuma alaman zata ba yace ka je ka ta istighfari wato an yi karancin ruwa kenan yace ka je ka ta istighfari sai bayan sun watsa sai aka tambaye aka ce ranka daɗe mutane da dama sun zo da cututtuka da dama ka ba su magani ɗaya wannan ya zo ya ce matarsa ba ta aihuwa ka ce je ta istighfari wannan ya zo ya ce a'a shi ba wannan ne matsalarsa ba shi matsalarsa gonarsa ce ta tashi konewa saboda rashin ruwa ka ce je ta istighfari wannan ya zo ko ka rashin kuɗi ka ce je ta istighfari ya aka haka sai karanta wannan aya yace saboda فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدركم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا cewa annabi nuna wannan maganin annabi nuna ya baya mutanensa yace ku je ku ta istighfari Allah zai kawo muku ruwa daga sama mai yawa kuma wayandirkum bi amwalin yasu zalikum bidaran wayandirkum bi amwalin zai muku madadi na dukiya mai yawa wato zai baku dukiya mai yawa kaga wanda zai kuka talauci shi ma istighfarin kenan wani dukun da amali wanda nina da ƴaƴa masu yawa da tsallaku jannatin sannan kuma wa tsallaku jannatin sannan kuma zai sannan zai kyautata muku gonakinku wato zai baku gonaki masu kyau da ba kuma gudanar ruwa a cikin gonakin kaga wannan nuna istighfari jama'a musulmi mu ta tuba muna istighfari alqur'ani ya kawo fa'idodin istighfari sun fi wajen goma sha ya faɗi inna allaha yuhibbu tawwabi wa yuhibbu mutatahhirin ya faɗi wa qul astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumattikum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti kulli dhi fadlin fadla ya faɗi wa yuzikum quwwatan ila quwwatikum in kuna istighfari Allah zai so ku in kuna istighfari Allah zai ba ku ruwa in kuna istighfari Allah zai ƙara muku ɗaukaka kan ɗaukakan ku in kuna istighfari Allah zai ƙara muku ƙarfi kan ƙarfin ku ko ƙarfin dukiya ne ko ƙarfin jiki ne ko ƙarfin mulki kowanne ma Allah zai ƙara haka mu ta istighfari Allah mun tuba astaghfirullah astaghfirullah yusu sama alaikum dara na'am na'am ta gama biya alaikum salam za ka bi dariƙan tijjaniya a dariƙan shi tijjani Allah ya ce yana son ayi amma ba dole bane amma ya ce yana son ayi ka ji to da haka in Allah yana son abu kai ma kai kokari kai saboda shi ma kamar da ka san ba dole ne ya samu aljanna ba amma muna so ko to shi ma ce ba dole ne mu dariƙa ba amma muna amma yana so ko ba dole ne ba dole ne Allah ya samu aljanna ba ba dole akan Allah amma muna so a samu ko ya ce ba dole ne mu dariƙa ba amma yana so mu kaga mu ma sai mu yi kenan saboda mu ma ya mana abin da muke so to dan haka ya tafi man sha'ar ta kabe larabci sabila in za ba da kishir jana akwai sharuɗa da ake faɗi ka jigo da farkon an shiga ba a fita ba a ɗariƙa tijjaniya da wata ɗariƙa amma dukkan ɗariƙun waliyai gaskiya ne yadda ka san ba a ɗakin dumo da miya a kwano ɗaya sannan ba a ziyarar waliyai sai tijjana ma'anin ziyara bara duk wanda ya sauka gidan shi tijjaniya ya fi ƙarfin kuma ya je ziyara gidan wani a cikin sauran waliyai ba kuma ana ganin girman dukkan waliyai ana gane musu duk abin da Allah ya ba su ana gane musu martabobinsu sannan za a kula da sallah cikin jama'a za a kula da haƙƙin iyayen su biyayya in sun a musu addu'a jami'in wazifa jami'in zikin jima'a sannan za a ƙara ba a shan taba sannan za a ƙara tsoron Allah a zuci wanda zai taimaka mutum wajen kiyaye abin da Allah ya ce ayi ayi abin da ce a bari a bari za a kyautata ibada wajen cika ruku da sujjada ka karba ko to kai niyya bismillahir rahmanir rahim da billahi rahman da bikin da kan biya kan sai idan sa da musakin sa zan ta jami'in da nan alhamdulillah na baka da shi da ni ne sai ka karba ce alhamdulillah Allah sa ta amfani mu lazimi da zuwa da zikin jima'a ka samu ne koya maka yadda ake lazimi da zuwa zikin jima'a da shar'in jawhara yursilu sama alaikum midraran Allah zai saukar muku ruwa da yawa in kuna istighfari shi yasa wata hannu sayyidina Umar sarkin musulmi ya fita roƙon ruwa a Madina shi aka ga bai wata addu'a ba ya tsaya na ta istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirlah aka ce to ranka dai ai baka yi roƙon ruwan bai ta ai roƙon ruwan kenan ya ce istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midraran in kun yi istighfari zai sauko da ruwa mai yawa daga sama
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلق يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا آه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بأموال زي تورو روا daga sama mai yawa wanda zai zubo wanda ruwan nan in ya zubo wato da shine Allah zai raya muku gonaki su zama alaikum midrara wayamdilkum bi amwalin sannan zai zai muku madadi wato zai ba ku yawan dukiya wayamdilkum bi amwalin wa banina da 'ya'ya domin abin da ya faru lokacin da ya musu wa'azi shi annabi Nuhu alaihi salam da suka ci karban wa'azin sai gonakin su suka bushe aka dane ruwan sama da aka dane ruwan sama kuma matan su sai suka daina aihuwa kamar yadda aka saba duk lokacin da Allah ya turo wani annabi zuwa ga mutane in ya kira su in suka ci karba to sai Allah ya jarabe su da bala'i in ya jarabe su da bala'i saboda su gane Allah ya yi fushi da su saboda ya aiko annabinsa ba su karba ba in sun gane haka sai su tuba to an yaka da annaba da dama ba annabi nuka kadai ba annabi Musa alaihi salam ma Qur'ani ya ga mana cewa wa laqad kasna ala fir'auna bisinina wa nafsin min as-samarati la'allahum yadhakkarun wa idza ja'at ja'al hasan tuqalu lana hadhi wa idza ja'at al hasan tuqalu lana hadhi wa in tusibu sayi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma ta'irukum min Allah walakin asarum la ya'lam a cewa idan idan bala'i ya same su bayan kiran annabawa sai ce ɗayyarna duka wa mamma aka ƙala ɗa'irkum inda Allah balam tuqamu tuftanu annabi da annabi Salihu alaihi salam shi ma haka akai da samudawa da ya kira su suka yarda sai suka shiga bala sai suka ce ƙalu ɗayyarna duka wa mamma ƙala sai annabi da Salihu ya ce a ɗa'irkum inda Allah balam tuqamu tuftanu tun da kai ka zazzagi dodanni mu da muke bautawa sai Allah ya fishi da mu saboda zagin dodanni da kake sai dodanni suka yi fishi sai zama aka daina yin ruwan sama aka daina aiwa bala'i ya ta saukowa maimakon su gane Allah musu aka don su tuba ne sai suna dangana wai dalilin kira annabin ne ma yasa aka tabaru to sai su ma mutane annabin haka ya sami sai ce ku tuba wa Allah in kuka yi sigibar nan wannan duk zai yaye Allah zai sauko da ruwan sama matan ku za su fara aiwa sannan kuma za ku samu dukiya mai yawa yanzirkum bi amwali Allah zai ba ku dukiya da yawa wa banina da ƴaƴa wa yatallakum jannati sannan zai sanya muku gonaki masu kyau maimakon wannan gonaki naku da suka kafe saboda rashin ruwa suka kone to zai kamu gonaki masu kyau in kun tuba hakan ya faru ne saboda baku tuba ba in kun tuba Allah zai yaye wa ta'allakum jannatin wa ta'allakum anharan zai ba ku magudanar ruwa a cikin gonaki nan zaka gane cewa ashe gonakin duniya ne ba gonakin lahira bane domin da na aljanna ne sai ce jannati an tajimin tata al anharu amma nan sai ce wa ta'allakum jannatin sai ce wa ta'allakum anharan zai sanya muku gonaki sannan zai ba ku zai muku idaniyoyi na ruwa wanda su ka gudana ta cikin gonakin malakum la tarjuna malakum la tarjuna lillahi wa qara malakum la tarjuna lillahi wa qara malakum me zai hana la tarjuna lillahi wa qaran kaga nan wato yana nufin kafin mutum ya yi tafsirin qur'ani dole sai ya bi malaman abin amma idan ba haka ba kaga wannan kalma raja'u aka faɗi amma ana nufin khaufu ne wato kalma ce ake so a faɗa ya ka faɗi kishiyarta ana so malakum la takafuna lillahi azamatahu kaga da malakum la tarjuna me yasa ba ku ji tsoron girma Allah za ku ji me yasa ba ku kaunaci kaga kauna da tsoro kuma haka suke gefe da gefe suke wato ba sa abin nan wato wato ba sa tare amma sai aka yi amfani da wannan dan an nuna cewa wato in ba wayanda suka san abin ba ne iya fassarawa shi alqur'ani ya fi kowanne littafi balaga qur'ani yana da wannan balagogin da dama wani lokaci in zai faɗi tatu fauku tatu sai faɗi fauku misali in yace inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama tahtaha sai ce fama fawqaha wato Allah baya jin kunya ya buga misali da, da sauro kai ko abin da ya kasa sauro ma sai ce kai ko abin da ya fi sauro ma tunda an buga da, da sauro kan abin da ya fi sauro kuma ai ya fi shi daga a ana nufin ko abin da ya kasa sauro to duk irin wannan Qur'ani yana da wannan da dama wanda wani lokaci ya itlaqin masdari akan akan mas'uli kaman bi ayyukum maftun bi ayyukum fitna sai ce bi ayyukum maftun misali wani lokaci ya itlaqin mufradi akan jam'i fa innahum a'da'un li illa rabbil alamin sai ce fa innahum aduwwun li fa innahum ga jam'i ba a'da'un li illa rabbil alamin sai ce fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin allazi khalaqani fa huwa yahdi kaga na an yi itlaqin mufradi akan jam'i to akwai irin wannan da dama ko wajen damirin ma a cikin kissa annabi Dawud cikin sai Dawud alaihi salam sai ce wa hal ataka naba'ul khasmi mala'iku ne guda biyu suka shiga wa annabi Dawud ta katanga istasawwara almiraba amma sai istasawwaru almiraba ya rasulullahi ko labarin masu jayayyan nan guda da suka zo ya annabi dawudu suka hauro ta katanga labarin ya zo maka guda biyu ne ba tasniya ne amma sai ka da mire ta istasawwaru almiraba ko guda biyu ne malaiku biyu ne har yanzu ya ci gaba da izdakalu kaji da miri na na jam'i ko kuma guda biyu ne suka hauro izdakalu ala dawuda fa fazi aminhu ma sai ta fa fazi aminhum qala la takaf sai ta qalu la takaf to duk wannan jami'in da ake ba sai ce kasmani wai guda biyu ne ba jami'i ba ne kalu la ta kasmani kasmani daga ba buna ala ba guda biyu ne mu biyu ne ba jami'i ba ne to kaga wannan ya koya mana ashe kenan kafin mutum ya kwatanta fassara ko da aya ɗaya ta alkur'ani to dole sai ya bi malaman abin sun koya masa idan ba haka ba sai a ji a yi mummunan kuskure kasmani bai ba buna ala ba duk wannan yana nan da dama cikin qur'ani wajen gabatarwa da jinkirtarwa ko kuma wajen canja da mirai irin waɗannan da sauransu ko kawo kalmomi masu muƙabala da juna kuma ana nufin wannan bayan wancan ne kamar yadda aba ce ishatin radiya ko zai faɗi a gaba to kawai fi ishatin radiya fi jannatin aliya kaga ishatin mardiya ne amma za ka ce radiya saboda balaga to haka dai malakum la tajina me zai hana la takafuna lillahi azamata me zai hana ba za ku ji tsoron Allah ba wato saboda a cikin kowane tsoro akwai kauna a cikin kowane kauna akwai tsoro duk wanda ka samu ya firgice ya tsorata to a can can bayan zuciyarsa kuma yana kaunan Allah zai fidda ni daga wannan to ina dai fata ina dai tsoron cin amma ina fata dai Allah zai kwace ni kaga a cikin kowane tsoro akwai kauna kenan sannan a cikin kowane kauna kuma akwai tsoro to ina kauna kan zan samu amma ina tsoro fa kada in rasa kaga akwai tsoro ke a cikin kowane kauna akwai tsoro a cikin kowane tsoro akwai kauna kaga inda suka haɗu da raja'i da khawfu din kenan suka zama kalma ɗaya daga duk wanda ka samu a tsorace to yana kaunan kuma shi yasa ma yake tsoracin domin da ya tabbatar bala'in ya faru ai ba sauran tsoro in ga mutum yana gudu to yana tsammanin zai tsira ne amma in ya tabbatar ba zai tsira abin ya yi kansa daf haka haka kawai zai kwanta ba maganin kuma kauna amma duk wanda ka gani a guje to akwai kaunan zai tsira ne shi yasa yake gudu amma in ya san ba zai tsira ba ya ka zai tsaya ko ya sallama ke la a cikin kowane raja'i akwai khawfu a cikin kowane khawfu akwai raja'i malakum la tarjuna lillahi wa qara me zai hana ba za ku ji tsoron girman Allah ba me zai hana ba za ku kaunaci girman Allah ya yafe muku ba me zai hana ba za ku ji tsoron girman Allah kada ya kama ku ba
وقد خلقكم أطوارا
me ka ɗora jiba mutum a za ka ɗora jiba to ɗariƙan tijjaniya ne za a bara kai sharuɗa ka jigo in an shiga za a fita za a tijjaniya da ta ɗariƙa mai duk ɗariƙan wajen gaskiya ne sannan ba a ziyara mai lokacin tijjana wannan ziyara bara ko wani biyar ba tsayar ta gidanka ya fi ƙarfin kuma ya je gidan wani yana bara abinci sai sa an ba a ziyarar wani kuci jana za a kula da sallah cikin jama'a ka dubu za a kula da haƙƙin yayin soyayya za a kula da jami'in zuwa da jami'in jikin jama'a ba a shan taba ka dubu kai niyya da suna ran da Allah ne mai mutum da kin da kai zan zan da alhamdulillah rabbil alamin na ba da ni ji ka ka ka alhamdulillah na sa ta amfani malakum na rijin Allah qara wa
وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا me zai hana ba za ku ji tsoron girman Allah ba me zai hana ba za ku kaunaci girman Allah cewa Allah zai muku gafara kamar yadda annabi Nuhu alaihi salam annabi Allah ke kiran ku ba ba ku kadai ba ma har da mu dukkan mu har alkiyama ta tsaya me zai hana jama'a ba za su ji tsoron Allah ba wa qad khalaqakum atwaran bayan Allah ya halicce ku hawa hawa mataki mataki atwar jam'u tsaurin wato mataki mataki wato tun ana matakin ƴaƴan tsiro idan wato in annabi Adam in daga shi aka ɗauko tun kafin a kwaɓa ƙasa da tabo a gina Adam kaga lokacin Adam din ne Allah ya san cewa wancan ƙasa da wannan ruwa ne za a kwaɓa su ne Adam kafin a kwaɓa su ma sunan su Adam ba su kwaɓa Allah ne kawai a wurin Allah suna rubuce da wancan ƙasan da wannan ruwan Adamu ne alaihi salam amma ba a kwaɓa ba tukunna amma Allah shi kadai ya sani ko mala'iku lokacin ba su sani ba kaza a kwaɓa ƙasan da aka halicci annabi Adam da ruwar ba wanda ya san su ne Adam amma shi Allah san wancan ƙasan ba ƙasa ba ta mutum ce an jima in an kwaɓa da wannan ruwan amma ba kwaɓa ba tukunna dan ba tura mala'iku sun ɗabo ƙasa da ruwan ba ma to da aka kwaba aka gina mala'iku ba san me za a yi ba sai da aka gina suka gani suka tambaya wannan fa sai Allah ya ce musu ayi inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa la wa la nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun bayan an kwaba mu kuma ƴan adam bayan an ci abinci na ƴaƴan tsiro to kafin a ci abincin ma mu din ne a jikin abincin amma Allah ya kaddara sai iyayenmu sun ci ne za a saba da kwayoyin halitta da ke jikinsu a fitar da mani uba a haɗa da na uwa a ajiye a cikin mahaifar uwar kwana arba'in yana mani sannan ya zama gudan jini kwana arba'in sannan ya zama tsoka kwana arba'in sannan ya zama ƙashi kwana arba'in sannan a lafta ƙashin nama kwana arba'in sannan a shiryo shi a fitar da wato gaɓoɓinsa sannan a shirya shi a turo shi duniya arba'in arba'in sau tara a bai a gansu bakwai wanda kira da wata tara da kwana goma wani lokaci kan kasa haka wani lokaci kan fi haka kamar yadda zai cikin suratu cikin suratu hajji da suratu mu'mini yana cewa walakar kalana da insana min sulalatin min din annabi adam din kenan da aka kwaba ruwa da tabo da shi shine min sulalatin din daga cikin tsako na kasa da ruwa aka kwaba aka fitar da adam summa da Allahu min fatan shi qarorin makiyin wato mu ƴaƴan san kenan da aka tayar daga jikin mani sun makalanna min fata alaqatan fa kalanna alaqatan mudghatan fa kalanna mudghata izaman fa kasawna izama lahaman thumma anshanna khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sannan a cikin suratul hajj yana cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi rabbin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin annabi ya rubuta kenan thumma min nutfatin mu ƴaƴan sa kenan thumma min alaqatin wato mani ya zama ya zama jini kenan suna min muddatin ya zama tsoka mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin in bayyana lakum wani a cike wani kuma a haifo shi a nakashe misali wani za ga yazo a cike wani kuma za a haifo shi ko ta gaba babu ko wani abu a bin bayyana lakum wani kiri fil ala'i ma sha ila ajal musamma to wannan kenan wa karka lakum Allah ya dace ku ne aqwaran hawa hawa taki hawa hawa kuma har yanzu ubangiji nan yana so ya koya mana bin abubuwa diddigi Allah yanzu ya rike mu zai bukata yanzu ya nemi mu wai bin diddigi muna muna gudan jini muna mani muka zama jini muka zama tsoka a ba haka ba da ake kun sai kun shikenan sai mu zama mutane ko ba jini ba tsoka ba kashi ba komai Allah yana da ikon haka amma ya gaya mana yayi mu mataki mataki don mu ma ya tarbiyyantar da mu wajen yin al'amuran mu na duniya mu rika bin abubuwa mataki mataki amma dan ba wai shi in bai mataki mataki ba zai yi ba zai yi subhanahu wataala da kun fa ku ne ke komai alhamdulillah Allah ya mana gafara da karfala kuma a tsuwaran Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malam malamu Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya dawo da shi lafiya da kan sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mana shi Allah ya ja kwanan sa albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi azumu da ibadun albarka ne sallallahu alaihi wasallam albarka kuma su bi da mutunci Allah ya